أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقاتا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي بالعزة عما يصفون آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك Ubangiji yana faɗawa su kabunul ashraf Yahudawan makwabtaka da Madina da Yahudawan Banu Qainuqa'in da kuma dukkan ma kowa da kowa da musulmi da kafiri ma duk Allah yana magana da su tun daga wancan rana wato bayan yakin badar din har yanzu har gobe yana cewa wannan abu qad kana lakum ayatun ya ishe ku aya fi fi'ataini taqata lokacin da jama'a kashi biyu suka gamu suka gwabza da yaƙi fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun ɗaya jama'ar muminai ne annabi ne da sahabbansa su ɗari uku da goma sha uku tuƙatilu fi sabilillah wannan jama'a suna yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah allazina amanu yuqatilu fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wa fi'atun wa ukhra kafiratun jama'ar ɗayar kuma kafira ce wato mutanen makka kafiran makka ne da mabiyansu su kuma su dubu ne ba hamsin ɗari tara da hamsin zuwa dubu haka suke su kuma suna yaƙi ne saboda son zuciyarsu ba don Allah ba suna yaƙar waɗanda suke yaƙi saboda Allah waɗannan ɗari uku da goma sha uku waɗannan ɗari tara da hamsin zuwa dubu waɗannan ba su da makamai isassu waɗannan suna da makamai isassu su masu yawan nan suna da makamai isassu amma su marasa yawan nan ba su da makamai isassu tarawnahum mislaihim ra'yal ayn wato kuna ganin su a ganin ku na ido mislaihim kamar su biyu ra'yal ayn a irin gani na ido wato anan a suratu ali imran anan wato an nuna cewa lokacin da suke gamuwa din nan kafirai suna ganin musulmi a suna da yawa kamar sun ninka yawan da suke da shi cikin suratul anfali wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdi Allahu amran kana qula cewa an kankanta su a idon ku abin ya zama hali biyu ne lokacin da kafirai suke hango musulmai daga nesa suna ganin su ƴan kaɗan nan da nan za su gama da su shine ma'anan ayar lamfali wa yuqallilukum fi ayunihim a lokacin da suka gamu kusa da kusa kuma sai Allah ya yawaita su idon kafirai ya ninninka su don su ji tsoronsu nan ne mislaihim su kaman su kashi biyu wato su ma kenan sun zama wajen dubu din kenan a idon kafirai amma ubangiji ya saukar da mala'iku ne suka taimaki man Allah sallallahu alaihi wa sallam bi alfin min al mala'ikati murdafin wa ma jarahu Allah illa bushri lakum wato Allah ya kawo mala'iku dubu ya haɗa musu, mala'iku dubu nan, Allah ya kawo su ne don manzon Allah da jama'a su ji daɗi, amma in ba haka ba ai mala'ika ɗaya kashe duk duniyan nan a cikin sakan ɗaya ya yi musu ya yi musu kaɗan ya yi mala'ika ɗaya balle ma- balle mala'ika dubu wa yuqallilukum fi ayinu a can aka faɗi wato lokacin da ake hangowa sai a gansu yan kaɗan amma in an gamu sai a gan sun yi yawa mislaihim kenan kamar su kashi biyu ra'ayal ayn wallahu shi Allah yu'ayyidu yana taimakon man yasha'u wanda ya ga daman taimako bi nasrihi da nasararsa inna fi zalika a ga kafirai da yawa da makaminsu da yawa su ta sama musulmai kaɗan da makaminsu kaɗan amma sai nasara ta samu wajen mutane kaɗan ɗin nan akan mutane da yawa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wannan ya isa aya ga dukkan mutum mai lura inna fi zalika la ibratan ya isa abin izina abin lura li ulil a wurin mutane masu basira tun daga wancan zamani haka aka faɗi kuma kullum haka abin yake wato mu musulmi muna tare da taimakon Allah kullum muna tare da taimakon Allah in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini wa in takun minkum mi'atun yaghlibu alfan min allazina kafaru bi annahum la- la yafqahun wato Allah ya riga yayi wa musulmi alkawari ba mu da niyan yin fada da kowa amma in an tsokane mu sai Allah ce mana atashawnahum tsoron su kuke ji ne falla haqqan tashaw Allah kawai za ku ji tsoro kar ku ji tsoron kowa to ta wajen wannan cewa ba ma tsokana din nan mu addinin mu na musulunci na zaman lafiya ne in an tsokane mu kuma ba ma bari din nan wato addinin mu ba addinin tsoro bane ka'idar addinin kirista in an tsokane ka ba za ka taɓa mutum ba shine ka'idar annabi isa in wani ya bugi kumatu ɗaya ba kai masa komai ba sai ka ce masa ga wani kumatun bai samu ba shine ka'idan kirista wato ba irin ka'ida na yahudu na taurin zuciya da keta da mugunta ba su ka'idan su ka'ida ce ta tausayi da ladafa haka Allah ya aiko annabi Isa alaihi salamu mu kuma ba ma tsokana amma in an tsokare mu ba ma bari ka'idan mu ta musulmi kenan to kamar yadda ubangiji ya ce hakika wannan abu ya isa aya ga dukkan mutum mai hankali cewa mutum ɗari uku da goma sha uku ba su da makami mutum dubu ba kaɗan suna da makami da shiri sannan suka faɗa wannan ɗari uku da goma sha uku nan amma ɗari uku nan suka kore su suka kama saba'in suka ɗaure suka kashe saba'in wannan ya ishi kowa aya kuma har yanzu haka abin yake har gaba da gobe haka abin yake domin a zamanin da muke ciki babu daular da amerika da ƙawayenta za su sa ta a gaba da jiragen sama na yaƙi da jiragen ruwa na yaƙi da ji- da, da makamin ƙasa na yaƙi su sa daula ɗaya a gaba su ko sun fi da su da mataimakansu sun fi irin sun kai kusan talatin tu ta sama ƙasa guda ɗaya duk duniya ba ƙasar da za su iya yaƙi da ita kwana uku amma sai ƙasar musulmi sun fada ƙasar musulmi sun yi kwana arba'in da hudu da makamin sama da na ruwa da na ƙasa daula ɗaya su ko sun kai wajen daula talatin duk da amerika da ingila ciki amma me aka yi ba ci nasara ba to inna fi zalika la ibratan wannan ya ishi izna li ulil absari ga dukkan mutum mai basira haka abin yake kullum sai dai wahami da raunin zuciya a wajenmu kuma da ibtila'i na wajen Allah ubangiji in ka tashi kace zaka zama namiji gwarzo din nan zaka yi jihadi saboda shi sai shedan ya zo ya zuga mutanen ka ya zuga ka ka in kai kaza kaza zai faru in kai kaza kaza zai faru ash-shaytanu yadukum faqra wa yamurukum bil fasha to in kai karfin zuciya kace zaka to sai ibtila'i yazo sai Allah ya kawo jarraba dama mun faɗa maka dama mun faɗa maka to shi ke kawo wahami amma ba haka ba kullum haka abin yake inna fi zalika la'ibratan liul absir wannan abu ya isa izina ga dukkan mutum mai basira cewa musulunci addini ne na ƙarfi wai- mai tafiya da ƙarfin Allah addini na na nasara
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب kamar an tambaya ne an ce me zai sa ko mutane su haɗa ƙarfinsu su ce za su yi kokuwa da mutanen Allah za su karkashe su za su danne su sai ka ce son duniya son duniya shi ke kawo haka domin sai da kuɗi ake sayan makamai sai da kuɗi ake samun sojoji sai da kuɗi ake jawo hankulan mutane sai da kuɗi ake farfaganda wa mutane to masu karɓan kuɗin nan ku ji abin da za su yi da kuɗin shine yake jawo wannan zuyina linnasi hubbu shahawati an ƙawata wa mutane hubbu shahawati son abubuwa na sha'awa son abubuwa na sha'awa ɗabi'a ne ga ɗan adam zayyanna lahum zayyanna lahum amalahum zuyyina lahum amalahum wato ubangiji yana ƙawata wa mutane waɗannan abubuwa da za a lissafa guda bakwai in suna daidai da yadda aka auna su to ba laifi ba ne amma in sun ƙetare yadda Allah ya auna su to sai ce wannan ba na Allah ba ne na shaidan ne domin a nan ya ce zuriyar nasu bushawati an ƙawata wa mutane son sha'awa sai aka fara lissafa mata yadda mata maza suke sha'awar mata da yadda mata suke sha'awar maza to yin abin ya tafi cikin daidai da yadda Allah ya auna ba laifi domin Allah ya ce aw ma malaka taymanuhum fa innahum ghayru malumin mutum abin da duk yayi da matarsa ko bai wasa ba wanda zai zarge shi kaga nan an bada hanya kenan kuma a wani wuri ya ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibadi wat tayyibati min rizqi tambayi mutane wane ne yace musu Allah ya haramta abubuwan jin daɗi na duniya mata masu kyau gidaje masu kyau dabbobi masu kyau abubuwa masu kyau wane ne yace a musulunci haramun ne Allah dai bai ce ba to anan sai sun ketare waje suke zama haramun zuyani nasu bushawat minan nisa'i son mata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa wa mutane jarraban son mata ya sa wa mata jarraban son maza saboda wasila ne zuwa ga raya duniya idan ba sa mutum soyayyar mata ba ba zai kashe kuɗi ya nemo su ba in bai nemo su ba baya son su ba zai aihu ba ita matar in ba ta son mijin ba za ta yarda aure ta ba in an aure ta ba za ta yarda ai wani abu wanda zai jawo ta yi ciki har ta zo ta sha wahalan naƙuda ta sha wahalan aihuwa ba amma sha'awan nan mai yawa sai ya danne hankalin namiji ya danne hankalin mace irin dukkan wahalar da namiji zai akan matar ba zai ba zai ga wahalar abin ba saboda sha'awar da aka sa masa ita ma duk wahalar da za ta ɗauka wajen ɗaukan ciki da wahalar ciki da aihuwa da reno duk sai ta mance wannan saboda sha'awar da aka sa mata duk da ubangiji ya wannan don wasila zuwa ga araya duniya wanda raya duniya ne shine zai kawo raya lahira da ba sa wa mata son maza ba ba sa wa maza son mata ba za a yi aure ba ba za a aihu ba duniya ta kare kenan ba ku haka ne manufar Allah ba son mata haka son ruwa da son abinci idan mutum baya jin kwaɗayin ruwa ba zai sha ruwa ba in bai sha ruwa ba zai rayu ba idan mutum baya jin kwaɗayin abinci ba zai ci ba in bai ci abinci ba jikinsa ba zai rayu ba to duka in ba rayu ba ba aiki kenan ba aihuwar babu aikin duniya balle na lahira domin shi dan adam an gina shi ne don ya zo duniya ya raya duniya a koya masa jin daɗin duniya don ya nemi lahira ya je inda zai sha daɗin da ba shi da iyaka wai za ra'aita san ra'aita na'ima wa mulkan kabira duk wanda ya je lahira ya ga aljanna tab da ya ga ni'ima fiye da ni'imin attajirai da ya ga mulki fiye da mulkin sarakuna to saboda haka amma in in ba auna shi da hankali ba shi sha'awar ita sha'awar in ba auna ta da hankali ba nan ne take muni hubbu shawati minan nisa'i mata to saboda haka ne aka haramta zina domin in an har domin in an yi zina din abinda zai faru ne ba shi da kyau abinda zai faru shine in an yi lalata Allah ya sa wa mutane kyamar abin kunya irin na lalata din ita matar za ta yi ƙoƙarin zubar da cikin ba ta so a ce ta yi cikin shege idan ya gagara har ta haife shi za ta nemi kashe shi don ba so ba ta so a ce mata tana da cikin shege shi kuma namijin da ya wannan aika aika baya so dangin su ga abin da ya aikata kaga wannan dan yaro bawan Allah an cuce shi ya zo da dangin uwa suna kinsa ya dangin uba suna kinsa ba za a raya shi ba kenan Mm.
to da in kowa ya zama ta wannan hanya ne yaushe za a raya duniya Yep.
amma in an haifi yaro uwa tana so dangin tana so in an haifi da uh, uba na so dangi suna so kaga sai uh, a mance ma da yaran da aka samu sai wannan sabon saboda soyayyar da Allah ya sa masa to wannan duka don a raya duniyan ne sai aka fara da mata sannan aka biyar da ƴaƴa domin son mata shi ke kawowa a ga ƴaƴa saboda haka son matan sai yafi son ƴaƴan ƙarfi domin abin da yasa aka faɗi haka dukkan masoyanka na duniya ko kuma dukkan masoyanki na duniya akwai lokacin da zaka ce musu alaba mu alheri sai da safe amma mace ba haka bane tun daga yanzu har goben har sabin duk kuna tare har cikin ɗaki har kan gado kuna tare ba za ka ce sai an jima ba sai dai wata larura amma dukkan masoyanka akwai inda ba sa isa a cikin huruminka banda ma- banda matarka akwai lokaci da za ka sallame sai gobe amma banda matarka saboda alaƙar da take tsakani waje alabai na kuma wadda tan warhama saboda haka aka kawo ƴaƴa aka biyar domin su matan su ne a kasu sannan ƴaƴa su biyo a faɗin mata da faɗin ‘ya'ya ya gama kowa da kowa a duniya hubbu shawat min nisa wal banina wal qanadiril muqantarati sai kuma aka kawo son kuɗi son mata son kuɗi son mata son ‘ya'ya sai aka kawo son kuɗi kama a faɗi guda hudu son kuɗi al'ada ne ga ɗan adam ko yaro na goye yana son kuɗi balle fa in mutum ya girma in mutum ya girma ka so yake ma ya tattara su alqanatiril muqantarati wato jakunkuna miliyoyi billions shine qanatir da larabci kan ah, wato billions jakunkuna jakunkuna in an musu iyaka da dirhami dubu ɗari ne ko ko a dirhami dubu sau dubu kaza ne ko ko a a a ci- zinariya a cika fatar bujimi shine kindar to ala kulli halin dai ma'anansa da son kuɗi jakunkuna jakun miliyoyi da biliyoyi an jarrabi ɗan adam da son wannan sannan da aka faɗi mata aka faɗi 'ya'ya sai aka faɗi son kuɗi nan an jawo yawancin mutane kenan kuɗi wal qanatil muqantarati min az-zahabi wal fiddati na zinariya da azurfa wal khaylil musawwamati nan da aka faɗi mata da 'ya'ya an an sa kowa da kowa amma da aka faɗi biliyon biliyoyi to nan attajirai su ne aka duba wai abinda innama amwalukum wa auladukum fitnatu matanku da ƴaƴanku da dukiyarku duk fitina ne wanda ya shafi kowa to amma dukiya ta fi fitina wa attajirai ta ta fi ko ta fi kowa hana su bacci wanda bai da kuɗi zai samu bacci fiye da wanda yake da kuɗi don saboda fitinan su da yawa a kansa shi mai kuɗi wal qanatil muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati abin da yasa ba a faɗi naira ko dola ko sterling ko wani abu ba sai aka ce zinariya da azurfa Na'am.
domin su ne asalin dukiya kowane abu da su ake auna shi yanzu in in in zinariya da azurfa sun janye daga kowane kuɗi sai ya zama takardar banza Eh, dolan american nan da sterling pounds da kowace takarda in dai an janye zinariya ta ce ba ta garantin wannan takarda shikenan ta zama takardan shara saboda haka aka ambace su ba sa tsufa kullun su kuɗi ne an kera su ma kuɗi ne ba kera su ma kuɗi ne su zinariya da azurfa wal khairil musawwamati nan kuwa masu sarauta dawaki masu kyau masu tsada a zamanin yanzu motocin shiga masu tsada da motocin ɗaukan kaya da jiragen sama na shiga masu tsada da jiragen sama na ɗaukan kaya a yanzu wal khairil musawwamati walan ami haka kuma waɗansu kuma abin da ya ɗauke musu hankali an sani suna son matan suna son ƴaƴan suna son kuɗin suna son abin hawan amma hankalinsu ya fi son ah, raƙuma da shanu da tumaki da awaki mutanen mutanen bayan gari kenan to waɗannan sai aka kuma aka ƙarasa da walan ami wal harsi sai aka ce kuma kayan noma kayan noma shine na ƙarshe daga mata sai ‘ya'ya sai kuɗaɗe sai raƙuma da wato da, da raƙuma da shanu da awaki da tumaki sai kuma ak- da, da- bayan an faɗi dawakin hawa sai aka faɗi kayan noma to waɗannan Allah ce su ne iyakan in ka ji an ce mutum ya shagala da duniya duniya ce take ruɗinsa to waɗannan abubuwa su ne suke jawo hankalin mutum su raba shi da addininsa ko su raba shi da duni su raba shi da har ma da danginsa wani lokaci To abin da yasa ba faɗi mulki a nan ba duk waɗanda ya haɗa duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa ya riga ya gama mulki in dai kana da kuɗi masu yawan gaske kana da dabbobi masu yawan gaske kana da gonaki masu yawan gaske kana da manyan 'ya'ya kana da mata kana da manya-manyan surukai wani kasaitacce na gari kaza shi ma sulkinka ne wani shi ma sulkinka ne to kai kai mulki ka gama in kana son mulkin kai ne zaka yi in baka son wanda kana duk shi zai yi saboda haka ne ba a faɗi mulkin anan ba ba ce mulki ne ya hana mutane ya ɗauke wa mutane hankali ba to in an tafiyar da wannan cikin ma'aunin mizanin Allah to sai ya zama abin yabo domin Allah yana da annabawa masu dukiya yana da annabawa masu masu shanu yana da annabawa masu dabbobi annabi shu'aibu ya sa annabin Allah ma yayi masa kiwo na shekara goma yana biyan sa dabbobi muna jin koyaushe in za a faɗi labarin annabi Ibrahim ya yanka wa bakinsa bujimi da ba shi da su ba zai yanka musu bujimi ba to annabi Suleiman yana da iko yana da mulki da zai yi bakuwar sarauniya ma sai da yayi da ɗin mil mil ishirin da bakwai kwalta na zinariya da kofar fada har zuwa waje saboda za a yi bakuwar sarauniya to ashe wannan idan an tafiyar da shi cikin yadda Allah ya ya auna mizaninsa ba wani abu ne wanda yake na cutarwa ba kuma annabawa cikin akwai wanda ba su da kuɗi kamar annabi Isa ba shi da kuɗi har ya gama rayuwarsa shekara talatin da uku ba da ko anini ko ɗakin kwana ba shi da shi amma sunansa ma mai albarka domin almasihu manansa mai albarka kuma haka shi ma yace wa ja'ala ni mubarakan aina ma kuntu ni mutum ne mai yawan albarka duk inda nake to saboda haka in an bi abun yadda Allah ya auna ba laifi bane sai mutum yadda da ikon Allah in Allah ya jarrabe ka da mulki to kai saboda Allah kai adalci ya jarrabe ka da dukiya kai ta saboda Allah kai adalci ka ji tausayi ya jarrabe ka da ya'ya ka larabtar da su akan addini in ya baka mata ka rike su rikon addini in ya baka abin abin noma ka fita zakka ka ji tausayin jama'a to amma in duk wannan abu suka raba ka da Allah to sun zama banna kenan to sai yace zalika mata'ul hayatid dunya walan ami wal harf zalika mata'ul hayatid dunya wannan abubuwa kun ji su ko to iyakan dadin duniya fa kenan wallahu indahu husnul ma'abi Allah yana da wani abu a makoma fiye da wannan don abin da yasa bai ambaci wani abu sai ma'abi anan don sanin duk abin da ke kana dadin nan da aka faɗi na duniya da matan da dawakin da dabbobin da jakunkunan da komai wal in ka tsufa ba wani abin da zai amfani ka ci ga suna amma ba sa maka amfani to amma ban da lahira lahira zaka je ka zauna shekara dubban miliyoyi amma baka tsufa baka bakin ciki ba abin da zai lalace cikin kayanka shi kayan noman ba sai ka sa magani ba cewa in ya kai shekara ɗaya zai rube ko zai lalace a'a ba ba ma bukata sai dai kawai ana yin cin abinci don sha'awa ne ba don yunwa ba wallahu inda husnul ma'abi Allah yana da makoma a lahira fiye da wannan in kuna so yanzu za a gaya muku in ji Allah.
ولا أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ولو نبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل يا رسول الله غيا والدنيا kun ji da iyakan daɗin duniya kenan in kuna so za mu gaya muku wani abin da yake wannan muka ce a gaya mana a unabbiukum bi khairin min zalikum bana ba ku labarin wani abu wanda yake wannan muka ce a ba mu labari lillazina taqaw inda rabbihim jannatu akwai jannatun aljannatai abinda yasa ake ambaton aljanna da gona wato kasaitan mutum gidansa ya zama cikin gadina gidansa ya zama cikin gadina shine kasaitan mutum ko a duniya gidansa ya zama na cike da gadina to sai aka ambaci gadinan kama ambaci dakuna ne aka ce lillazina tagaw inda rabbihim jannatu wato waɗanda suka ji tsoron Allah dama aljanna uiddan lil muttaqina an shirya aljanna don masu tsoron Allah ne to lillazina taqaw ba kowa da kowa ba duniya kam ta kowa da kowa ne Allah zai bai kafiri jin daɗi ya bai musulmi jin daɗi ya wahal da kafiri a duniya ya wahal da musulmi a duniya duniya tasha ne sai an je lahira ne kowa mota ta kai shi gidansu to lillazina taqaw wato abin da za a fatan nan ya ke banci masu tsoron Allah su kadai ba kamar irin na duniya na kowa da kowa din nan a tasha ba jannatun tajri min tahtiha al-anharu akwai aljanna wato gidaje masu kyau a gadina wanda alharu ƙorammi suna gudana a cikin waɗannan gidaje أنهار من لبن لم يتغير طعمه ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آتن akwai ruwa wanda baya ruɗewa ya lalace yayi yayi gansa kuka wa anharu min labadin lam yataghayyar damuhu da kuma magudani wanda yake na nono wanda baya tsami ya lalace wa anharu min khamrin lazzatin lisharibina akwai magudani na giya mai daɗi wa masu sha da wanda wasu daɗin ta ba su an yi musu kallon giya hankalin su baya kamawa za ka ce lisharibina wa masu sha wanda ya bar giya a duniya in ya je lahira zai ji daɗin giya a lahira lazzati lisharibina wa anharu min asalin musaffan da kuma magudani na tafiyar zuma mai kyau to waɗannan magudana guda hudu suna gudana a cikin gidaje yan aljanna lillazina taqaw da jannatun tajri min tahtiha al khalidina fiha kuma in sun shiga matan ba za su tsufa ba mazan ba za su tsufa ba kuma babu tsoro ba bakin ciki ba tsoron tutsewa ba tsoron rashin lafiya ba bakin cikin rasa wani abu ba bakin cikin tashin hankali sai jin daɗi kawai yake karuwa wa zuwajin mutahharatun kuma akwai mata din ma a can nan ba dawo da maganan kuɗi maganan dawaki maganan meye duk ba dawo da su maganan kayan gona domin duk an san duk kaya ne wanda suke na bukata mai neman dawaki dai sai wanda zai hauye yaƙi ko ya hauye kilisa to mai neman abinci dai sai wanda zai ji yunwa ke ba dawo da su ba amma komai ma ta sahi lankusu wata lazzula yin duk abin da ranka yake so ka ji daɗi yana nan a cikin aljanna mara ayyul ra'at wala uzunun sami'at wa azwajun mudahharatun da mata yayi tsarkakakku wanda ba su da warin dauda ba su da warin hammata ba ta haila ba sa wani rashin lafiya ba su da wani abu wanda yake na datti mudahharatun ga kuma wani abu wanda ya aljannan daɗi wa rizwanun min Allah da samun yarda daga Allah wallahu shi Allah basirun bil ibadi yana ganin bayinsa yana sane da abin da take ciki mai san duniya ita kadai ya san shi ko ya aikin lahira ba da niyyar lahira ba ya yi kawai don a faɗe shi Allah ya san shi shi ne kashi na farkon nan sanin na jami'a rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wannan ba shi da ba lahira akwai kuma masu cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar akwai masu cewa suna son su ji dadi a duniya suna so su ji dadi a lahira kuma ba sa so a kai su wuta a kiyaye azabar wuta ta da Allah yana ganin su yana ganin kowa abin da yake nema din a zuciyarsa da abin da yake aikata da gabobinsa wallahi bakirun bil ibad ha kuma su dacewa su nemi yardan Allah wani yan nasi man yashri nafsa wuta amar dati Allah wallahi ra'uhum bil ibad kuma Allah yana kallon su kowa Allah yana kallon yana ganin abin da yake so mai san tana ita kada a'udhu billahi Allah yana kallon mai san duniya Allah ya hada mata Allah yana kallon sa mai san lahira zalla ko da kake da kake samu lahira Allah yana kallata mai neman yardan Allah ko da kake da kake samu yardan Allah Allah yana kallata الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا
irin aljanna da wannan irin abin da ya biyo bayan aljanna wanda ya fi aljanna daɗi domin da Allah ya lissafa daɗin aljanna ta ce wa ridwanu minallahi akbar zalika huwa al-fawzul azim samun yardan Allah ya fi aljanna samun yardan Allah shine babban rabo idan an shiga aljanna an ji an gaida Allah tare da annabi da annabawa sallallahu alaihi wasallam an ji an gaida Allah fadarsa sai Allah ya tambaye jama'a kun ji daɗi ya ubangijin mun ji daɗi kun ji daɗi mun ji daɗi kun gode mun gode to zan ba ku abin da yafi abin da na ba ku sai ce ya ubangiji abin da kawo na koko abin da ya fi shi Allah ta akwai abin da ya fi shine samun yarda ta ku je na yarda da ku har abada ba fi shi to wannan shi yafi komai dadi samun yardan Allah allazina yaquluna su mutanen da aka shirya musu wannan aljanna da wannan yarda allazina su ne waɗannan yaquluna rabbana innana amanna suna ce ya ubangijinmu mu ba mu takaita lamarinmu akan son duniya kadai ba inna na mu amanna mun yi imani da kai da annabawanka da manzaninka da mala'ikunka da ranar lahira da kaddara faghfir lana zunubana muna neman kai mana gafara wato neman gafara ɗabi'a ce ta annabawa ɗabi'a ce ta waliyai siddiƙai da bayin Allah salai istighfari neman gafara ɗabi'a ce ta bayin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duba liman wujida fi sahibati istighfarun kathir duk wanda aka samu istighfari da yawa cikin littafin sa alayira kai wannan ya ji dadi aljanna ta zama kayan sa saboda haka yawanta istighfari lillazina allazina yaquluna rabbana innana amanna ya ubangiji mu dai mun yi imani faghfir lana ka yafe mana zunubana wa qina ka kiyaye mu azaban nar azabar wuta wato su ne rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari kenan
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهير الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالخير sannan aka biyar da masu neman yardan Allah su masu hawa na uku din nan su kuma su ne su wane ne astabirina mutanen da suke masu haƙuri akan dukkan ƙaddara sun yadda ƙaddara duka daga Allah take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun yadda su daga Allah suke komai ma sami daga Allah bin yake sun yadda sannan sun yi haƙuri suna bautawa Allah sannan suna yin haƙuri suna nisantan sabon Allah suna sabirina wasadiqina da kuma masu gaskiyar mu'amala tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da bayin Allah wasadiqina kenan asabirina wasadiqina wal qanitina da masu yawan ibada wal mustaqfirina bil khair da masu yawan istighfari da asubahi Shehu Abdullahi Gwandu yana cewa wannan aya ta ishi dukkan dan dariƙa yayi aiki da ita in yana so ya isa fadan Allah a cikin Ziya'ut Tawili juz'i na farko shafi na 119 yana cewa wannan aya ta ishi dukkan dan dariƙa mai neman zuwa fadan Allah in yayi aiki da ita yace da farko ya ce inna na amanna fa ghafir lana dhunubana wa qina azaban nar as-sabirina yace wayannan sun yi tawassuli da kansu gabaki da sun bada zatin su sun yarda da ikon Allah sun bada zatin su gabaki ɗaya suna neman Allah wasadiqina sun yi tawassul da masu tawassuli da maganganu domin yawancin gaskiya daga baki take fitowa sannan a ganta cikin aiki as-sabirina was-sadiqina tawassuli da da magana kenan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina tawassuli da ayyuka masu kyau yana zuwa cikin hadisi mutum ya tawassuli da aikinsa mai kyau wal munfiqina tawassuli da dukiya ka bada dukiya saboda Allah shi ba tawassuli da dukiya ne o as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil sayr da kuma su istighfari musamman da asubahi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umurce mu da istighfari annabin sama wanda bai taba yin laifi ba ya umurce shi da istighfari yana ce wastaghfirhu innahu kana tawwaban wastaghfirla inna Allah kana ghafurur rahima saboda haka yake ce mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana a cikin hadisin da muslim ya rawaita riwayan agharul muzani yana cewa ya ayyuhan nasu istaghfirullah thumma tubu ilai wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarra ya ku mutane kada ku saki ku istighfari ku tuba wa Allah ni din nan ma da ba ni da laifi wanda ko da ina da shi ma Allah ya yafe kullun nakan istighfari ɗari a wata riwaya istighfari saba'in saboda haka ai ta istighfari a yawai ta istighfari musamman da asubahi abin da yasa ake faɗin asubahi a lokacin ne shedan yake zuga mutane in an ji kiran sallan farko shedan ke kwanta kwanta da sauran dare kwanta kwanta da sauran dare kwanta kwanta da sauran dare to a lokacin تتجافى جنوبهم عن المضاجع يتقون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون a lokacin bayin Allah suke barin shimfidar su su koma ga Allah su yi ta istighfari su yi ta zikirin Allah a lokacin ne akwai hadisin da yake cewa ubangiji yana ubangijinmu yana saukowa a sama ta kusa nan yana cewa ina mai mai neman gafara in masa ina mai neman bukata in bashi in in in in lokaci dare ya saura saura saura sunusi to wannan tajallin rahamominsa ne ubangiji baya baya intikali kamar halittarsa tajalli ne na rahama na rahamarsa wato wannan hadisi ya daga cikin mutashabihat wanda sai dai a yadda cewa hadisin mutashabihi ne in lokacin yayi dai maza maza kai lokacin yayi kai a wurinka amma kowa ya sani asubahin asubahin china ba shi ne na Middle East ba wajen wajen Misra, asubahin Misra ba shi ne na wajen Chadi ba, asubahin Chadi ba shi ne na Bauchi ba, na Bauchi ba shi ne na Kaduna ba, haka dai har Amerika kowane lokaci asubahi ne a duniya, kowane lokaci safiya ne a duniya, kowane lokaci hantsi ne a wata duniya, kowane lokaci rana ne a wata duniya kowane lokaci azhar ne a wata duniya amma kai in lokacinka ya zo to lokacin ne Allah zai maka wannan tajalli din in lokacin ka ya zo a garin da kake a lokacin ne Allah zai maka wannan tajallin ba zai gagare shi ba subhanahu wataala wa ma kuma aina ma kuntum duk inda kake Allah na tare da kai in lokacin ya ce maka mu'amala da wannan lokacin wal mustaghfirina bil asir
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم wannan aya ta sauka lokacin da Yahudawa suka zo su bi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya musu wace shaida ce ta fi girma a cikin shaida a cikin littafin Allah sai aka kawo shahidan Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul qayyim bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim sai suka musulunta نعم kuma har yanzu raddi ne akan su wafdu najarana bakin da annabi yayi din nan wanda aka saukar da wajen aya 80 da wani abu akan maganar su ba sun ce annabi Isa na ukun Allah ne ba ko kuma dan Allah ne ba a'a duk ba ko daya shahidallah shi dai Allah kai ya sani la ilaha illa huwa ba wani Allah sai shi shi kadai ba shi da abokin tarayya annabi Isa bawan Allah ne wanda Allah ya masa ni'ima ya bashi annabci ya bashi manzanci ya nada shi ulul azmi guda hu- a cikin guda hudun nan annabi shi ne nabiyar din su to Allah dai ya san shi shi kadai ne babu wani Allah tare da shi shahidallah annahu la ilaha illa huwa shi shi Allah ya tabbatar da wannan shi annabi Isa a cikin sauran annaba ƴan uwansa ya tabbatar da wannan don maganarsa ta farko ran da uwarsa ta haife shi tana cewa ya reta ni mitu qabla hadha wa kuntu nisiyan mansiya wannan abin kunya ina zan je da shi gari ina ma da na mutu tun wannan lokaci bai yi ba Allah ya ce a tayi hakuri duk abin da za a tambaye ta ta nuna dan ya bada amsa annabi Isa ran nan sai suka ce kai fa nukallimu man kana fil madi sabiya yaya za mu yi magana da jinjiri wanda aka haife shi yanzu ke ce dai za ki faɗi abin kunyan nan yadda ya same ki sai ta ce ina azumi da ba a magana ta nuna bakinta su in suna azumi ba sa magana to sai aka yi magana da annabi isa sai ce inni abdullahi atayni alkitaba wa jalani nabiyyan wa jalani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barakatu salamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya duk ranan da aka haifi annabi isa ran nan ya faɗi wannan maganganu duk gaba kiɗa cewa ni mutum ne bawan Allah kuma ni annabin Allah ne na zo muku da littafi daga Allah kuma ni mutum ne mai yawan albarka kuma ni mutum ne mai biyayya wa uwata ya- kuma ni mutum ne zan zauna lafiya a rayuwata ta duniya har zai da zan bar duniya lafiya kalau wannan ya karyata karyan da yahudu suke cewa sun kashe shi to ya ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma usayya duniya ta da lahira ta duk zan zauna lafiya domin na daga cikin manzannin da Allah ya musu alkawari wa salamun alal mursalina to Allah dai ya tabbatar da cewa shi shi kadai ne shaidar Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu dukkan mala'ikun Allah sun tabbatar Allah shi shi kadai ne wa ulul ilmi kuma dukkan annabawan Allah da siddiƙai da shuhada'u da salihan bayin Allah komi ma ya tabbatar da Allah shi shi kadai ne domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yana kadaita Allah yana masa tasbihi kuma ya yi imani da manzonsa sai usatal jinni wa usata bani adam نعم lokacin da manzo Allah ya dauki tsakon kwani suna tasbihi a hannunsa ana ji sai ce komi ya san ni manzon Allah ne banda kafiran mutane da kafiran aljannu shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi da masu ilimi wato annabawa da siddiqai da shuhada da salihai qa'iman bil qisti wato shi Allah ubangiji akan kadaituwan sannan shi qayyumi ne afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat kowane abu Allah yana tare da shi in kaga akwai shi to saboda akwai Allah ne yasa kaga akwai shi in kaga fanka tana motsi saboda akwai akwai power lantarki in ba power lantarkin nan ba za ta yi motsi ba to duk abin da ka gani kace akwai shi to akwai wani abin da yake ya tsai da shi shine Allah akwai Allah din shi yasa kaga wannan abun akwai shi shine qayyumiyya saryanul qayyumiyya cikin saryan dukkan komi samuwarsa ya same shi ne daga samuwan Allah da Allah zai janye samuwarsa a cikin kowane abu sai abu ya koma babu asalinsa na farko kasarabin bigiyatin ya sibu zam'anu ma'an hatta idza ja'a lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu to haka Allah yake shine alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum qa'iman bil qist kenan Na'am.
shine mai tsaye da komai da komai tare da komai da komai huma ku aina ma kuntum kuma mai adalci a cikin komai ah, a cikin komai la ilaha illa huwa babu sarki abun bautawa da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi shi kadai al azizu mabuwayi wanda ya rinjayi komai da komai al hakimu gwani wanda ya saukar da shari'a malamai suka ce ubangiji ya ɗaukaka darajar masana masu ilimi a nan domin da ya faɗi shaidar da ya faɗi shaidarsa sai ya kawo shaidar mala'ikunsa sannan sai ya kawo shaidan malamai wanda ya kunsa annabawa su ne shugabannin malamai su ma aka tsaye da su a matsayin malamai din wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim suka ce darajar malanta ta girma anan yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatin saboda haka wajibi ne ga kowane mutum ya nemi ilimi kamar yadda littafin yake gaya mana iqra kai karatu ilimin nan na addini na duniya kowane ilimi mai amfani dai ka yi shi gwargwadon yadda amfanin sa yake zai amfane ka ya amfani mutane in kana da kyakkyawan niyya ko ilimin duniya kai sai ya amfane ka a lahira in ka amfani mutane da shi wato masu hikima suna cewa علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد ها- أرز الشرفا والعلم قال أنا أرست جام أ- أنا أرست غايته والعقل قال أنا رحمن بي أورفا وتدهنكلي da ilimi da hankali suka yi jayayya wa ya fi wani sai ilimi ya ce wane ne zai haɗa kai da ni na ai na riga na haɗa dukkan darajoji in ji ilimi sai hankali ya ce amma ko in ji da ni ake sanin Allah Tafa.
in ji ko da ni ake sanin Allah Allahu akbar.
da ni ake sanin Allah sai ilimi ya ce haka ne wato da ni da kai wane ne Allah ya sifantu da shi a cikin littafinsa
Allahu akbar.
Allah dai yana kirari wa kansa huwal alimul hakim min ladun hakimin alim wa huwal azizul alim amma bai taba cewa shi mai hankali ne ba domin hankali wani abu ne mai daure abu kar ya gudu shine aqlu wato hankali mai daure abu don kar ya gudu ya daure maka ilimi don kar ya gudu to shi hankali abu ne wanda zai daure maka abin da kake so kar ya gudu ya barka ya daure maka kada ka aikata mummunan abu Allah.
kuma ya daure maka abin da kake so ka rike a saboda haka ilimin duniya ilimin zamani bambancin su da ilimin addini kenan ilimin addini imani yana gaba wato nassi ne zai zo ya wuce ma'anar nassi maganar Allah da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun zo sun wuce maza sai imani ya bi su in imani ya bi su sai ya kira hankali ya zo ya taimake shi idan hankali ya gaji sai ce zauna ka huta ni na tafi misalin inda hankali ke gajiya ilimi ya yad imani ya- al- Allah ya ce ai alwala in za a yi sallah in an rasa ruwa a yi taimama aka tambayi hankali ko ka gane ce na gane alwala domin mutum ko zai shiga manyan jama'a ne ko a fada ne ai ya kamata ya wanke jikinsa ya wanke wuraren da suke bayyana duka balle mai zuwa fadan Allah to da aka yi alwalan sai mai alwalan aka ce ya yi tusa sai aka ce ai alwalar ta lalace sai hankali ya duba ba inda ya canja fiskarsa tana nan a wanke hannayensa a wanke kafafuwansa a wanke ce yanzu kan ban gane ba sai imani ya ce to dakata Allahu akbar.
yana dakatawa kenan me za me zai faru sai aka dauki kasa aka- aka shafa fiskar wancan hasken ma ya bata aka shafa hannaye wancan hasken ma na fari ya bata yanzu kan ban gane ba gaba daya sai aka ce to wannan imani kenan Allahu akbar.
to shi in nasi ya wuce in ji Allah maganar Allah da maganar annabi sun wuce to imani dole ya bi ko ya gane ko bai gane ba kullum min indi rabbina wa ma yazakkar illa ulul albab to idan hankali ya bi inda ya gaji duka to iyakan karfin imanin mutum kenan inda duk hankali ya gaji nan ne iyakan karfin imanin mutum to amma ilimin zamani shi hankalin shine shugaban tafiya shi zai tafi ya nemo in ya gaji wani wanda ya fi shi karfi ya dauke shi ya kai shi gaba Na'am.
har a kai wajen aristo masu masu manya-manyan hankulan duniya to ai wani wani dokta bature kaza ya ce kaza sai hankalin ya karu wani ba- dokta bature kaza ma ya ce kaza sai hankali ya karu to in aka je abin da duk hankali ya kasa ganowa sai a ce babu shi to saboda haka ne ilimin zamani yake daban da ilimin ilimin addini ilimin addini maganan Allah da Annabi sune a gaba imani ya yadda ya bi dolen sa sannan hankali ya biyo inda ya gaji sai a bashi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba za a tilasta masa abin da bai gane ba to wannan shine bambancin ilimi na zamani da ilimin addini a matukar kokari a hada su ai hannu biyu na'am hannun dama da hannun hagu mutum ya zama namiji isasshe mai hannu biyu
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين واتو وانا أبدا أكا أنبتا شين دق gabaki ɗaya addini shi aqidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine duk addinin gaba ɗaya wato aqida kenan ka yarda da Allah ka yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka yarda da dukkan annabawa ba rage ko daya ka yarda da dukkan littattafan Allah ka yarda da ranar lahira to wannan shine addini to in ka yarda to a ga alama alamar farko sallah in an yi sallah to an jarraba kenan gaskiya abinda ka faɗan nan a ce gaskiya ne ka yarda abinda muka gani dai da idon mu kenan to in kai wannan zuciya tana son kuɗi ta ce fidda kuɗinka ka ba wani wanda bai maka komai ba shine ma'anar zakka in ka yi wannan ta ce an yarda a shafin da kake faɗin gaskiya ne mun ga ka yi sallah ka wahal da jikinka ka fidda kuɗinka ka bayar a ce gaskiya ne a ce da saura a hana shi cin abinci a gani wata guda sai a sa maka azumi in ka yi azumi a ce ashe gaskiya ne nan ma dai ka hana abi- kanka abinci da abin sha da kayan sha'awa duka ashe gaskiyar ka abin da ke faɗin gaskiya ne kai wannan eh to a kai shi wani wuri yana babba ya ta gudu ya ta gudu ya ta wani abu mai kama da wasan yara wasan gudu wasan jifa a gani zai yi ya tuɓe riga ya tuɓe wando in ya yadda ya yi wannan to gaskiyarsa amma yace kai mutum ba yaro ba ba kawai ka tuɓe riga da wando ka ɗaura mayafi kai ta gudu kamar yaro kai ta jifa kamar kamar wasan yara to in ba kai wannan ba ta ce a shabar abin da ka faɗan ba gaskiya ba ne نعم tun da yake an jarrabe ka ta wajen sallah ka yarda an yi jarrabe ka wajen zakka ka yarda dama waɗansu mutane akan halicce su ne da son kyauta an yadda da- an baka eh, an yadda kai kai azumi ka yarda waɗansu dama suna da hakurin yunwa to ka zo kai irin wannan in baka yarda ba to an kama ka to saboda haka dai waɗannan duk shaidu ne amma addinin gaba ɗaya wannan shine addinin shi aqidar musulunci shine addini inna dina inda Allahil Islam to a- a- za- akwai ayoyi guda biyu ayar suratul anbiya'i da ayar suratul mu'minina wannan ta farko tana cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ta biyu tana cewa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun to wannan ayoyi fahimtar su da fahimtar wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ko kuma kana nasu ummatan wahida fa ba sallahu nabiyina wa bashiran munzira wa anzala wa anzala ma'amul kitabi laqil yaquba bayna fi makhtalafu fi wa makhtalafu illa alladhina utum ba'da ma ja'ahum baghyan bainahum wato cewa wa- walau sha Allah rajalakum ummatan wahida addini guda ɗaya ne tun daga Adam har annabi Isa har annabi Muhammadu sallallahu alaihi الله wasallam عليه وسلم amma kuma yanayinsa daban-daban ne na sha'airul islami din alamominsa abubuwan da zai kallafa kaga tun daga annabi adam har zuwa annabi nuhu mutum zai iya auren kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ba komai zaka auri kowace babu haramcin mata kowaɗanne iri tun daga annabi adam har nuhu to daga nan ne aka so mu raba mutum ba zai auri kanwarsa ba mutum ba zai har har zuwa kowace- kowane annabi akwai abin da za a sa masa na shari'a kamar dai mutum ya ga dama ya fito da farar riga wata ya fito da bakar riga wata ya fito da wundi wata ya fito da malum malum to amma shine dai to shi addini yake sake riguna a hannun kowane annabi in an ga dama to amma shi shi din ne dai saboda haka Allah yake cewa wannan addi wannan al'umma tun daga Adam har tashin duniya al'umma ce guda ɗaya kan addini guda ɗaya kuma bayin Allah guda ɗaya ni ne Allah ɗin ku ji tsoro na kuma ku ku bauta min ni kadai to amma shari'a daban-daban ne shari'a rasu ne na addini wato yanayi ne na na halayen zamani yadda zamani yake da- yadda za a kawo amma duk da haka ba a taba samun addinin da ya halatta kisan kai ba ba a taba samun addinin da ya halatta kwashe dukiyar wani ba a cikin danniya ba taba halatta kawo addinin da ya halatta zina ba ba taba kawo addinin da bashi da sallah ba ba taba kawo addinin da bai da azumi sai dai yanayin ya zama daban-daban amma duk dai haka addinan suke guda ɗaya ne amma shari'o'i ne suka zama daban-daban na'am
shir'atan wa minhajan shir'atan wa minhajan shari'a ce take zama daban-daban da minhajul ibada yadda ake yin ibada din shaidan la annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul qiyam bil qist la ilaha illa huwa al hakim inna ad-dina inda allahi al-islam addini wanda ake bautawa Allah da shi a wurin Allah shine musulunci tun daga Adam har annabi Musa har annabi Isa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kira addinin musulunci ne musulunci ne amma shi annabi shine yazo da shi kamili domin kowane annabi akan aiko shi ne zuwa gari ko zuwa ƙasa ko zuwa- zuwa wani jabberi amma shi annabi ne wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nazira an aike zuwa ga duk duniya gaba ɗaya qul ya nasu ni rasulullahi alaikum jami'an shi annabi Isa mun je Allah yana cewa wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum ya ku bani Isra'ila ni manzon ku ne zuwa gare ku Ah, annabi Musa yana cewa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin ashe shi kuma manzon bani Isra'ila ne da kibdawa wa ila adin akahum hudan wa ila samud akahum salihan amma annabi Muhammadu ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an to ah, ka'idar shi addinin musuluncin kullum in Allah ya aiko annabi misalin annabi Ibrahim mu dauki kusa kusana annabi Ibrahim in ka yarda da shi kana cikin addininsa in addinin annabi Musa ya zo daga Allah kace baka yarda da annabi Musa ba kai annabi Ibrahim da annaba da suka wuce sun ishe ka sai Allah ce to ba musulunci kake ba an kore ka haka in kana yin na annabi Ibra na annabi Musa in annabi Isa ya zo kake annabi Isa to sai Allah ce to an kore ka kana so ka raba tsakanin annabawa kenan innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan Allah.
duk wanda ya ware annabi na guda ɗaya ce baya son sa na kore shi kafiri ne inji Allah ta haka kuma in kana yin na annabi Isa din in annabi Muhammadu ya zo baka da abin yi sai ka sallama masa kawai wannan shine ka'idar addini yanzu in an ji islam sai ya tsammani addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne islam amma duk addinin da ya zo daga Allah in dai ba bata shi ba sunansa islam saboda haka da musulunci ya zo ya dauki wannan suna to duk wanda ba shi ba sai ya dauki sunansa daban sai a ce addinin almasihu ko addinin yahudawa ko addinin buda ko addinin wani abu amma ba sai islam ba sai wannan din saboda mu ne kadai muka yi ima dukkan annabawan Allah ba wanda muka ware mu ne kadai muka yi ma dukkan littattafan Allah ba wanda muka ki saboda haka ne addinin mu ya zama cikakke shine addini yardadde a wurin Allah bayan an aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna dina inda Allah islam to za mu Allah mana gafara Allah karbi ibadu mu Allah mana gafara Allah mu albarka alqur'ani Allah jika mu jigin iyayen mu jigin iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ta kawo shugaban mu da alheri Allah jika musulmi maza da mata rayayyu da matattu Allah taimaki musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya saukar mana da albarka Allah jika musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين